من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نأشيك محمد ناصر الدين الألباني الله يجب أمالا درهما أو أن تنساتي يوم وائدا بأمن تابا من سياني أكرشم وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء ين ko kuma wajabcin neman tsari da wasu abubuwa guda hudu kafin mutum ya fara addu'a da ake karantawa bayan tahiya yanzu mun gama tahiya ne mun yi salati ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mun nemi tsari kuma daga waɗannan abubuwa guda uku Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal yanzu ne abu na gaba shi ne babin da zamu tashi insha Allah ta'ala malai ce addu'a qabla as-salami wa anwa'uhu addu'o'i da mutum zai karanta kafin ya sallama da kuma nau'o'in addu'o'in waɗanda dukkaninsu sun tabbata ne daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malai cewa kana sallallahu alaihi wasallam ya da'o fi salatihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana yin addu'a a cikin sallarsa bi addu'atin mutanawwi'ati da addu'o'i mabambanta juna nau'i nau'i a ƙasa kimala ya ce lamba biyar wa inna malam na ƙulfi ta shahudihi mala ya ce ba mu ce annaba a cikin tahiyarsa kaɗai yake addu'in nan da za mu kawo ba li annan nafsa haka ba saboda nassin hadisin haka yi zo fi salatihi da cewa a cikin sallarsa غير مقيد بالتشهد او غيره ba cewa yi za a yi addu'an ne kaɗai a cikin tafiya ba amma a cikin sallah gaba ɗaya wahuwa ya shimalu kulla maudu'in salihin liddu'a'i kimala ya ce to ashe duk addu'o'in nan da za mu kawo uwa idan muka yi la'akari da su za mu ga sun kunshi dukkanin gurbin da ya inganta a yi addu'a a cikin sallah to za ka iya ɗauka ɗaya daga cikin su ka karanta a wajen babu ne malai ce ka sujudi wata shahudi kamar cikin sujjada da tahiya wa qad warada al-amru bid-du'a fihi ma kama sabaka umarni daga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya riga ya gabata a da yin addu'o'i a wannan gurare guda biyu na guri na farko shine sujjada guri na biyu kuma shine tahiya kowanne ɗaya daga cikin su annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwaitar da mutum zai yin addu'a a bigiran babu laifi insha Allah ta'ala sai mu ci gaba mala ya ce wa taratan bihaza taratan bihaza wa taratan bihaza wani lokaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta wacce addu'ar wani lokaci kuma ya karanta wacce addu'o'in suna da dama ba ɗaya bace ba biyu bace ba uku bace suna da dama to yadda annabi yake shi ne idan ya gama tafiya yayi asalatin annabi ya nemi tsari daga abubuwan nan guda hudu wani lokaci sai ya karanta waccan wani lokaci sai ya karanta waccan kai a matsayinka na masallaci idan limamin ka ya baka dama ka karanta daya ka ji sallama ba babu laifi ka tsallaka ka shiga wata ka cigaba da karanta babu laifi insha Allah ta'ala wa qarra adiyatan ukhra shi kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa ya tabbatar da wasu addu'o'in ma'ana wasu addu'o'in ba shine ya fara yin su ba amma ya ji wasu ne daga cikin sabai suna yi a cikin tahiyyarsu sai kuma ya tabbatar da su akai ma'ana tabbatarwa annabi wannan shi ma menene shari'a ce idan annabi kira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya ji ana yin abu sai shi bai hana ba to wannan yana nuna cewa annabi kira da aminci su tsara tabbata a gare shi yayi ya tabbatar da abu ya yadda da abu ko kuma ya ji ana yi ya kuma tabbatar da shi ya yaba abu to shi ma wannan abin ya zama shari'a wa amara al-musalli ay yatakhayyara min minha ma sha'a annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarci mai yin sallah da ya zaba daga cikin addu'o'in nan wacce ya so ko wacce ya ga dama ya karanta bayan tafiyarsa mala ya ce wa haka hiya ga su addu'o'in kamar haka lamba ta farko اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم وأنا إتسي الدعاء تفرقه annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na cewa ya ubangiji ina neman tsaronka daga azabar kabari wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal ina neman tsaronka daga fitinar masih ad-dajjal shi dujjal an ce masa almasihu ne wasu malaman suka ce saboda idansu guda ɗaya da ya shafi shi za ka ce masa almasihu a kamar da muka bayani mutum sati idansu guda ɗaya ne na dama babu wasu kuma suka ce saboda yana da shafaffiyar albarka Allah ya shafi albarkarsa gaba ɗaya babu ita shi sa ake ce masa almasihu amma annabi isa ana ce masa almasihu ne saboda ne saboda idan ya shafi mara lafiya yana warkewa haka ne ko idan mutum makaho ne ko da an haife shi da makaranta idan annabi isa ya shafi idansa sai ya tashi sai ba ma wannan mutum ko mutuwa ya annabi isa idan ya shafe shi yana yana tashi a anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr fa anfuku fi fa yakunu tayran bi idnillah abri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idnillah wa nabbi'ukum bima ta'kuluna ma tadakhiruna bi buyutikum to shi ana ce masa almasihu ne saboda wannan albarka da Allah ya bashi mara lafiya annabi Isa ya shafe shi ya warke gurgu makaho matacci da annabi Isa Allah ya bashi wannan albarka wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati ya ubangiji ina neman tsaronka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa waɗannan abubuwan dukkanin su mun fassara su a satin da ya gabata ba za mu ƙara mene ta komai akan su ba mun yi sharri akan su Allahumma inni a'udhu bika min al ma'asani sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ya ubangiji ina neman tsarin ka daga laifi shine al-ma'asam daga al-ismu ne laifi ko kuma duk abin da zai kai ka kai laifi ne da zamu zo mu jimala ya fasara a ƙasa wal magaram da kuma bashi ko kuma duk abin da zai kai ka cin bashi annabi yana yana neman tsari da cin bashi sai mu kuma lamba ta a ƙasa malo ce huwa al-amru alladhi ya'qumu bihi al-insanu abinda ake nufi da almasam shine dukkanin al'amarin da zai kai mutum ya yi laifi da saboda shi abinda zai ja ka ka yi laifi au huwan ismu nafsuhu ko kuma shi kansa laifin biya sha ko ka ce ina neman tsari daga laifi ko kuma abinda zai kai ni na yi laifin duk abinda zai zamto maka wasila ne na ka saba Allah madaukakin sarki to a wannan addu'a ta kana neman tsarin Allah Allah ya maka tsari da shi ya nisanta ka daga shi malai ce wa ba'al lil masdari mawdu'al ismi saboda idan ka idan aka kalli an sanya masdari ne a matsayin suna asalin abin alisimu ne shi aka mai da shi ne al-ma'far wa kadhalika al-maghram haka ne shi ma al-maghram abin da yake nufi bashi wa yuridu wa yuridu bihi dayn abin da ake nufi da shi shine cin bashi ko kuma dalilin da zai kai mutum zuwa ga bashi bi dalili tamamil hadith sai ma ce saboda wannan hadisi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa akwai karashinsa da malam bai kawo ba idan ka kalli karashinsa sai ya fassara maka abin da hadisin yake nufi qalat aisha na aisha uwar mu'mini Allah kara mata yadda ta ce fa qala lahu qa'ilun lokacin da annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yake yawan neman tsari da bashi annabi yana yawan neman tsari Allah ka tsare ni da bashi Allah bashi bala'i to shi sai annabi yake yawan neman tsari da shi to sai wani mai tambaya sai ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ma aksaru ma tasta'idu min al-maghrib ya rasulullah ya ran ya manzon Allah me ya faru naga kana yawan neman tsari da bashi naga kana yawan neman tsari da bashi me ya faru ya manzon Allah fa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace innar rajula hakika shi mutum da kake gani idza gharima idan ya ci bashi hadafa zai yi magana haka zaba sai kuma ya karya wa wa'ada zai alƙawari fa akhlafa sai kuma ya saba ba haka bane haka ne duk mutumin da yake ya ci bashi za ka ga tun yana alƙawarin gaske kuma sai ya dawo yana mai yana mai karya za a zo gidansa neman sai ce ku je ku ci bana nan kun ga yayi mai kenan yayi karya zai gaya wa mai bin sa bashi cewa insha Allah ta'ala in Allah ya yarda da an yi albashi karshen watan nan zan baka sai albashi ya zo ya wuce wani watan ma ya zo wuce sai a wata uku bai bashi bashi kaga ya alƙawari yayi ne ya saba sai ga kuna wasan buya da mutum da mutum ya zanka ya gudu saboda haka addinin musulunci ya halatta mutum zai iya cin bashi idan mutum yana da dalilin da zai ci bashi yana da kuma hanyar da zai biya babu laifi mutum ya ci bashi hatta Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan kansa ya ci bashi ya karbi abinci a wajen wani da yahudi a matsayin bashi har ma ya bashi jingina silkensa wanda har annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba duniya bai iya samun abin da ya je baya wannan bai hudin ya karɓo silkensa silken manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana wajen bai hudi manzon Allah ya bar duniya sai bayan ya rasu babban aminu sai na abubakar zai biya kudin a karɓi wannan sulke Allah ƙara masa yadda saboda ka bashi idan har akwai dalilin da zai sa ka ci shi ba matsala kana da kuma hanyar da za ka biya shi sa sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk mutum da ya ci bashi yana da zuciyar ya biya yana da ni da ya biya Allah zai taimake shi ya biya bashin nan amma duk mutumin da ya ci bashi kun san wasu ƴan uwa suna cin bashi ne fa da niyyar a zuciyarsu wallahi sun sun yake mutum zai tambaye ka bashi amma a zuciyarsa wallahi ya karɓa duk bala'in da za a yi sai dai abu zai baka to wannan babu ruwan Allah da babu ruwan Allah da su kuma irinsa ne idan suka shiga kabari Allah madaukakin sarki zai sa a sa musu baruruwa a daddaure su ana musu azaba har sai an biya musu wannan bashi ai a cikin akabul jana'is kada kuma kada kuma tarihin da makaranta akan bashi ko ta kai ta kawo ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya zo tsaya akan gawa ya zo ya tambaya ana bin sa bashi ba haka bane ana bin sa bashi idan aka ce eh sai ce to ku zo ku dan kwanku sallah ni ba ruwa na annabi zai yi sallah ba saboda me saboda bashi kawai idan aka ce ba abin sa bashi annabi sai shiga mai sallah sai daga karshe sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa to duk wanda ya mutu da bashi ni ne na zambiya wanda ya bar dukiya ta iyalinsa ce a ji araba masa amma bashi fa ni ne na zambiya sai ba mai ta dauka a matsayin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi na shugaba jagora yake biyan bashi ga wanda aka mutu aka bar shi da shi to duk mutumin da ya ci bashin wani ya mutu da shi kuma to Allah madaukakin sarki zai a idan iyalansa ba su biya ba Allah madaukakin sarki zai dauka ne daga cikin ladan shi wannan mutumin a biya wanda ake bi bashin bashin ranar tashin kiyama dan abin a takaici shi ranar tashin kiyama baka da kuɗin zaka biya mutum bashin baka da abin da zaka bashi abu ɗaya ne kawai innamal hasanatu was sayyi'at ko dai ladanka ko alhaki ko a ɗau ladanka a bashi ko kuma ɗauki alhakinsa a baka babu na uku shi kenan ko dai ɗauki ladanka a bashi ko kuma ɗauki alhakinsa shi da kaci bashinsa kuma a jibga maka abu ya ɓaci ke sauraka bashi yana da ƙa'idoji da sharaɗa a cikin addinin musulunci shi sa kuwa ga ayar da tafi kowace aya tsayi ma a cikin alkur'ani gaba ɗaya akan mai take da yadi akan bashi ayar da take da kowace aya shafi ɗaya ce gaba ɗaya wallazi na amanu idza tadayantum bi daynin ila ajalin musamman faktubu wa laktub bainakum katibun bil adl wala aba katibun ay yaktuba kama Allah madaukakin sarki ta bayani akan ga yadda za a yi ga yadda za a yi rubutu waye zai rubutu a sa shaidu a yi kaza Allah madaukakin sarki duk ya kawo sharka da dokokin da suka samu bashi Allah madaukakin sarki ginda ya aji saboda muhimmancin bashi a cikin addinin musulunci saboda ka yan uwa in dai ba ya zama dole mutum ya ci bashi ba mutum ya kaucewa abin da ya sha bashi saboda bashi abu ne da yakan jawo taba mutuncin mutum yakan jawo taba mutuncin mutum mutumin da bai isa mutum zai gaggaya maka magana ko babu yadda zaka me yasa kai ne ki halatta masa mutuncin ka yana gani akwai abin sa a wajen ka saboda ka dole ya ga maka abin da ya dama idan babu makawa mutum sai ka samu wanda kake gani a yana da yanayin da zai karɓi bashin a wajen sa kuma ba zai ci maka mutunci ba ko da ka rasa shi kenan sai ka abin saboda haka sai mu kiyaye irin wani abu kuma babban hatsarin da muke ciki shine wani lokaci za ka ga bashin da mutum yake cima bashi ne na matsala sosai da sosai bashin banki yanzu akwai irin bankuna da suke ta yawo ma'aikatu ma'aikatu duk inda ake ma'aikatan gwamnati sun san wannan wani lokacin haka kasuwanni suke bi suna ba da wani bashi wani shafsha kai daga zai shafsha ka san akwai matsala ana ba da kuma ma'aikata suna ta karɓa wannan bashin da ake karɓa yan uwa ruwa ne a ciki ba wallahi da ruwa wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce duk mutumin da yake cin riba yake cin ruwa to faɗa yake yi da Allah maɗaukakin sarki daga lazina amurta Allah wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa adharu bi harbin min Allah wa rasulih haka Allah madaukakin sarki ya faɗa amma mutane suna ta karɓa wannan bashin abin da bai kai ya kawo ba sai ya dora maka ruwa wannan abin da ka karɓa wallahi ba zai amfanar da kai kuma bai kuma ba za ka ga albarkarsa yanzu ruwan da yake ciki ka ɗauka cewa yaƙi da kake da Allah madaukakin sarki kuma dukkanin abin da za ka yi da wannan kuɗin kana neman Allah ya sa maka albarka sai za a kana yaƙi da Allah kuma Allah ya sa maka albarka a cikin abin da za ka ko mota za ka siya ko babar za ka siya ko gida ko aure duk abin da ake da su wallahi ba za su yi albarka me yasa saboda tun a farko sosin da ka karba da ka karba kuɗin haramun ne a cikin addinin musulunci haramun kuma ana ta karba mutane ma'aikata suna ta karba ba a damu to dole ne sai ban lura da irin wannan abu wallahi suna taba addinin musulunci kai kanka a rayuwarka da sai an ka suna tabawa saboda sai ka rasa ka samu kuɗi masu yawa ina suka yi ta karɓi naira dubu ɗari biyu ko naira dubu ɗari uku sai ka shiga cikin wata uku wallahi ta nemi sarar sannan kuma ga bashi dubu a kan kana bunka duk wata sai rinka yanke maka wani kuɗi mai yawa a kan Allah ya kyauta Allah kuma ya kare man imanu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana neman tsari da waɗannan abubuwa kamar haka addu'a ta biyu Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'd annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan ce ya ubangiji ina neman tsarinka min sharri ma amiltu daga sharrin abin da na aikata wa min sharri ma lam a'mal daga sharrin abin da ban aikata ba ba'adu bayan wannan abin da na riga na aikata din malai ce abin da ake nufi da min sharri ma lam a'mal ba'adu shine a ai min sharri ma fa'altu min as-sayyi'ati na farko kenan daga sharrin abin da na aikata na munanan ayyuka Allah ka mai tsari da shi ka bani ikon tuba kada ya cutar da ni a lahiyar dan aikata zunubi da mun kowa Allah madaukakin sarki ya riga ya halicce mu ne kowanne ɗaya daga cikin babu wanda ya wuce ya aikata abin da ba daidai ba amma babban abin shine mutum ya mutu da tuba ba shine babban tashin hankali duk abin da zaka aikata ka yi kokari ka tuba kafin ka shiga cikin kabarinka ka tuba wa Allah madaukakin sarki tuba kuma da zuciya mai yaqini yadda ba za ka koma zuwa ga wannan abin ba idan Allah madaukakin sarki ya kalli ne ka daga cikin sarki Allah madaukakin sarki ya gafarta maka to amma dama babban abin shine mutum ya mutu ya je wajen Allah madaukakin sarki bai tuba ba shine babban tashin hankali labi ko min sharri ma lam a'mal ba'd ma laysa min alhasanati daga sharrin abinda ban aikata ba na kyawawan abubuwa min min sharri tarkil amali biha daga sharrin na bar aiki da ma'ana kyawawan ayyukan da ya kamata a ce ne aiki da su ne kin to Allah madaukakin sarki kai mutsari da wannan shi ma wannan addu'a ita ma annabi kira da aminci sai tabbata a gare shi yana karanta ta idan ya gama tahiya a cikin sallar ko kuma a cikin sujjada addu'a ta uku Allahumma hasibni hisaban yasira ya ubangiji ke min hisabi hisabi mai sauki wannan ma addu'a na tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na karanta ta kuma wannan addu'a ce da kamar da uganta ta tsaitacciya ce kware da gaske amma ta kunshi abubuwa masu yawa saboda hisabi dai kamar yadda aka sani ko da a larabci aka ce alhisaba abin da ake nufi da shi ne lissafi ma'ana hisabi shine kididdigan ayyukan bayi da za a zo a dukkan abin da aka aikata daga lokacin da ka balaga zuwa lokacin da Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya zari ranka Allah madaukakin sarki zai halatto da shi gaba daya kuma sai an sashi akan mizani an kirga dukkan abin da ka aikata dama abubuwan ne ga sanan kala kala na farko ana rubutawa ana rubuta duk abin da ka ana rubutawa gashi nan sannan kuma Allah madaukakin sarki ya taskance wani aikin naka gaba daya idan mutum yaje zai gani shi sa ran tashin kiyama sai Allah madaukakin sarki ce wala ba'ul mawazin al-qista li yawmil qiyamati fala tuzlam nafsun shay'an za a kawo mizani na adalci na gaskiya a kafa shi a filin tashin kiyama Allah ya ce babu wanda za a zalunta a wannan rana kowa za a yi masa hisabinsa ne gwargwadon abin da ya aikata to za a zo a rinka kawo ayyukan bayi ana tsorawa ana gwadawa ana tsorawa ana gwadawa babban abin shine idan aka ce za a yi mutum keke da keke duk abin da kai sai an kawo shi walla babu wanda zai kai labari haka annabi ya ce man nuqisa hisab uziba dukkanin wanda aka bibi ayyukansa aka bi diddigin aikinsa wallahi sai an mai azaba to shi sa idan aka zo aka auna sallah aka ga tayi aka auna kaza sai Allah ya ce to ku rabu da shi sauran ba biye wuce kawai tafi aljanna to abin da ake fata kenan ina fata an fahimta to idan aka maka azabi abin nan hisabi na bin diddigi komai sai an kawo shi babu wanda zai kai labari shi ne ai idan mutum ya ga abubuwan da littafin su ya kunsa ga duk abin da ya aikata nan komai dan abin da kai dan kaɗan kare na shi sai ya gashi a cikin littafin na abin mutum mutum ma ya manta da shi sai mutum a lokacin hankalin sai tashi sai ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa sai Allah ya ce wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada mutum zai ce wannan wani irin littafi ne shi duk kankanta abu duk girmansa sai ya kawo Allah ya ce zai samu abin da ya aikata duka a halarce a cikin littafin to duk abin da ka aikata duk kankantarsa a ce sai an kawo an sashi akan mizani an tsora shi an auna shi mutum da zai kala ba ne to hisabi mai sauki shine Allah madaukakin sarki ya dubi manya-manya daga cikin ayyukanka na gari a ɗaga maka kafa akan abubuwan da suke marasa kyau a ce ka wuce shine abin da Allah madaukakin sarki zai wa bayansa na gari wanda wanda ya ji kansa a wannan lokaci kuma shine abin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake koya mana barin karantawa dai shi Allah ma su bin Isa bai siran din nan ba ta shafe shi ba mu ta shafe annabi kira da amince tsaya tabbata a gare shi ya san makomarsa ba haka bane ya san makomarsa amma ni ko kai fa wa sai inda zamu je dan muna cikin Allahumma sallim sallim Allah ya amintar Allah ya amintar to shine wannan addu'ar ta mu Allahumma hasibni fi sama yasira mutun ya rike ta da kai ta karanta idan kai sujjada ne a cikin tahiya Allah ka mu hisabi hisabi bi so idan Allah ya karba shi kenan Allah ya samu dace addu'a ta hudu Allahumma bi ilmika bi ilmika al-ghaib wa qudratika ala al-khalq annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa ya ubangiji ina roƙanka da iliminka na gaibi wanda kake banci kanka da sanin sa babu wanda ya san shi sai kai wa qudratika ala al-khalq da ikon da kake da shi akan halittu ahini ma alimta alhayata khairan li Allah ka raya ni idan ka san rayuwa ita ce mafi alkhairi a gare ni a wannan rayuwa da nake ci wa tawaffani ka dauraina idza kanat alwafatu khairan li idan ka san mutuwata shine abin da yafi alkhairi kun ga wannan addu'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da irinta makamanciyarta ga baffansa Abbas lokacin da yake cikin rashin lafiya yake burata mutuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masa ka daina burin mutuwa babu kyau babu kyau mutum ya rinka cewa gwanda na mutu wallahi gwanda na mutu na huta wannan magana sako ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana to amma me ya kamata ka ce idan dole sai ka faɗa din shine sai koya masa irin wannan addu'a ka ce ya ubangiji ka raya ni idan ka san rayuwa ita ce mafi alkhairi a gare ni ka ɗaura na idan ka san ɗaukar ran nawa shine mafi alkhairi a gare ni ba ka jingina kuma ga Allah ba kenan to shikenan abin da ake bukata saboda haka sai ka miƙa komai ga Allah maɗaukan sarki shi ya san abin da ya fi cancanta da dacewa da mutuwarka ko kuma rayuwarka Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wa shahada ya ubangiji ina roƙanka jin tsoronka fil ghaibi a lokacin da na faku babu kowa daga ni sai kai ya ubangiji wa shahada da kuma lokacin da yake ina cikin mutane ma'ana lokacin da na kuya da lokacin da nake a bayyane ya ubangiji ka bani tsoronka dan ba karamin sharri bane ya kasance mutum idan ya je ya kuya zai saba wa Allah ya fito cikin mutane kuma ne shi ne tsoron Allah ba karamin sharri bane ina fata an fahimta wannan kuma ba zai bada dama wani ya dauka cewa tunda haka ne ai laifin da nake yi bari in fito na bayyana shi a bayyana ba shi kuma wannan ya fi wancan din sharri ina fata an fahimta kun sa kuma masu irin wannan fahimta wani sai ya ce ai tunda ban ji kun yi Allah ba ina rana da wasu mutane sai ce shi bare komai a gaban mutane duk wani laifi da aka hana a ce wannan ana ganin ka sai ce ina rana da ba Allah yana kallo na ba to kaga wannan ba karamar raina Allah bane shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa kullu ummati mu'afa ila al-mujahirin yace dukkan al'ummata Allah ya madaukakin sarki zai musu afuwa idan suka tuba daga daga zunubin ana san zai Allah madaukakin sarki zai musu afuwa amma banda mai bayyana sabansa ba mutumin da yake babban fasiki kawai mutumin da yake bayyana saban ka yi sako kuma ka zo kana bayyana ka yi abu Allah maɗaukan sarki ya lullube ka babu wanda ya sani da safe sai ka bayyana sai ka zo kana bada labari da daddare kai abin ka babu wanda ya sani amma da safe sai ka tara abokanka ai je da daddare nayi kaza nayi kaza nayi kaza wannan babban fasiki ko za a yi mutane akwai Allah maɗaukan sarki shi ba zai masa ka yi abu da rana da daddare kawai gari kana bada labari haka manzon Allah ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi ingantacce saboda haka ka ji tsoron Allah madaukakin sarki a lokacin da kake kai kadai ka sani cewa Allah madaukakin sarki yana kallon ka duk abin da za ka yi akwai mala'ikun da suke gadin ka suke kula da kai kuma za su rubuta hakanan kuma idan a cikin mutane ne shi ma ka ji tsoron Allah maɗaukin sarki sannan kuma ka ji kunyar mutane ba daidai bane ka rinka yin abin da ba daidai ba a gaban mutane suna kallon to mutum yana yana roƙon Allah maɗaukin sarki ya sanya masa tsoronsa a lokacin da yake shi shi kaɗai da kuma lokacin da yake a cikin mutane Allah maɗaukin sarki ka ƙare mu da wannan wa as'aluka kalimatal haqq wa fi riwayati al-hukm ina roƙonka ya ubangiji da ka bani kalma ta gaskiya ko kuma kalma ta hukunci ya kasance duk abin da zan faɗa gaskiya ce Allah ya tsara bakina da faɗan abin da ba daidai ba ƙarya faɗar abin da ba daidai ba ƙirƙirar magana ta faɗe ta ta tabbata ko bata tabbata ba Allah ka tsara bakina da wannan ya kasance duk abin da ka faɗa kalimatul haqq kalma ce ta gaskiya saboda ƙarya ɗaya ne daga cikin manya-manyan laifuffuka wanda malamai suke kirga tana ɗaya daga cikin alkaba'ir wanda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ke cewa da sabansa wa iyyakum wal kadhib a hirɗin ina horon ku da kada ku sake ku rinka yin ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur saboda ita ƙarya tana shirye da mutum zuwa ga fajirci mutum ya zama mutumin banza in mutum ya fiye ƙarya sai ga mutum mutane duk ba sa ganin mutunci ya zama wani iri a cikin sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa la yazalu al-abdu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kazzaba bawa ba zai gushe ba yana yin ƙarya a maganganun sai yana kirdado ya kirkiro ya ga yayi ƙarya har sai Allah ya rubuta shi a cikin littafi na lawli mafus a matsayin ne a matsayin tashin makarfi da zarar an rubuta mutum kuma a cikin makarfi shi kenan a makarfi zai tashi ran tashin kiyama Allah ya kiyaye to ko da shi annabi tsira da aminci ya tabbata a gare shi abin da yake roƙo shi ne Allah ya sanya a kalma ta gaskiya akan harshen sa ko kuma kalma ta hukunci ya kasance duk abin da zaka faɗa Allah madaukakin sarki ya hukunta a faɗe shi daidai ne ba kuskure ba wal adl da kuma kalma ta adalci fil gababi a cikin lokacin da nake cikin fushi war riba da kuma lokacin da nake cikin yarda ya kasance idan ina cikin fushi ba zan faɗi magana akan mutum wacce ba haka ba idan ina cikin yarda kuma ba zan yabi mutum yaban da ya wuce haka ba wala yajidu mannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu ko haka Allah ya ce kada gabanku da wani ya kasance ba ku adalci a kansa ba sai Allah ya ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa yi adalci shine abin da yafi kusa da samun tsoron Allah duk yadda baka san mutum kai kokari kai adalci a kansa duk yadda kake san mutum kada ka faɗa abin da matsayinsa bai kai ba ka ɗauki shi kai shi inda bai kai ba wannan ba daidai bane a shari'a wa as'aluka al-qasad fi al-faqr wal ghina ya ubangiji ina roƙonka tsakaitawa shine al-qasad tsakaitawa a cikin halin talauci da kuma halin wadata abin da ake nufi da tsakaitawa shine kamar tsaka tsakiya kai baka zarme can ba kuma kai baka nan ina fata an fahimta kai baka barna ba kuma baka koro ba ina fata an gane ko yawwa to ina roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta ni da wannan a lokacin da nake cikin wadata da kuma lokacin da nake cikin talauci sai da kasance na kasance mutum mai barna dan naga akwai shi da yawa ko kuma mai kambamo kai na abin da ba zan iya ba a lokacin da ba ni duk ba daidai bane shi sa Allah madaukakin sarki ya yabi mutanen da suke takaita wajen ciyarwa wallazina idan anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama Allah ce su ne waɗanda idan suna za su ciyar ba sa yin israfi dauki abin da ya wuce kima siyar sannan kuma lamai kuturu ba sa yin kawo su rike hannunsu su hana sai Allah ce wa kana bayna zalika qawama suna tsayawa ne tsakanin wancan da wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa as'aluka na'iman la yabida ina roƙonka Allah ka bani ni'imar da bata karewa wa as'aluka qurrata aynin la tanfada ina roƙonka ka bani sanyi ido wanda baya yankewa wala tankatu kuma ba yankewa da da infad da inqita duk ma'ana su daya ma'ana yankewa kenan ma'ana ni'imar da bata karewa da sanyi idanuwa farin cikin da baya yankewa wannan ba a samu sa sai aljanna haka ne yanzu a duniya akwai wani farin ciki da mutum zai samu wanda baya karewa yan uwa akwai babu sai ka sai dai aljanna ma'ana annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi aljanna yake roƙo shi sa lokacin da Allah yake kamanta mana aljanna sai ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun haka sai Allah ya ce fala ta'lamu nafsun wata rai ba za ta san ma ukhfiya lahum abinda aka ɓoye musu ba min qurrati a'yun na sanyin idanuwa da farin ciki da za a bi ma kanu amaluna sakamakon abinda suka aikata su wane ne dan aljanna ke Allah ya samu a cikin na kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wa as'aluka riba ba'da al-qada ina roƙonka ne a yarda bayan hukunci duk abinda ka hukunta min ya ubangiji ya kasance na yarda da shi abinda ya zo min na daɗi yadda na yarda da shi idan abin da zai zo kuma na rashin daɗi Allah maɗaukan sarki ga sashi ma na yarda da shi dama abu biyu ake bukata idan abu mara kyau ya samu mutum abu na farko asabaru abu na biyu ne arriba asabaru wa rida ka yi haƙuri kuma ka yarda to shi haƙurin shi ne abin da yake wajibi dole ne kowa sai ya yi shi amma arriba ba kowa yake iya shi ba Allah maɗaukan sarki ya sanya maka asara ta dukiya mai yawa Allah maɗaukan sarki ya ɗauki wani wanda kake so a cikin ‘ya'yanka ko matarka ko cikin ‘yan uwanka to za ka ga wanda za ka iya haƙuri ka juri amma ka yarda da abin fa wannan ba kowa ke iya ba sai bayan Allah ke ɓantattu wanda Allah ya zaɓa mana fata Allah ya samu a cikin yawa amma haƙuri ne don mutumin da bai yi shi ba ba zai samu ladan haƙuri ba wa as'aluka barad al-aish ba'd al-maut ya ubangiji ina roƙonka sanyin rayuwa bayan mutuwa Allah ka sanya ya rayuwa ta bayan na mutu ya kasance na samu hisabi mai sauki tun a cikin kabarina kamar kuma aje lokacin da Allah madaukakin sarki zai tsaye da bayi wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhika ya ubangiji ina roƙanka ka bani dadin duba zuwa fuskarka ma'ana ranar tashin kiyama kun san yan uwa insha Allah ta'ala zamu ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu a cikin wanda zamu ga Allah madaukakin sarki bayan Allah mu'minai za su ga Allah Qur'ani ya tabbatar da wannan hadisai na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare su sun tabbatar da wannan Allah ya ce wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki ran tashin kiyama masu haske ne saboda suna duba zuwa ubangiji madaukakin sarki to haka bayan Allah ya shiga Allah madaukakin sarki Allah ya ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada ga waɗanda suka kyautata aiki suna da alhusna mece ce alhusna aljanna wa ziyada da kuma ƙari me ƙarin shi ne ganin Allah maɗaukakin sarki idan mutum aka sashi aljanna zai ji daɗi ya murnar da bai san irin ta ba to amma kuma murnar da tafi murnar shiga aljanna murna shi ne ganin Allah maɗaukakin sarki ganin Allah maɗaukakin sarki ya fi shiga aljanna daɗi yan uwa kaga Allah kaga fuskar Allah maɗaukakin sarki ya fi duk daɗin da ka ji lokacin da ka shiga aljanna duk abin da ake faɗa a cikin aljanna akwai kayan marmari akwai kaza duk abin da aka kwatanta ka shiga gashi amma lokacin da kaga Allah maɗaukakin sarki da fuskar ta ya kasance daɗin da zaka shiga a ciki ya kwancin daɗin jin daɗi Allah ya samu a ciki to za ka insha Allah ta'ala bayan Allah na gari za su ga Allah maɗaukakin sarki amma kafirai da munafukai ba su ba ganin Allah maɗaukakin sarki kalla innahum an rabbihim yawma idin lamajibun Allah ya mana kinga wa as'aluka shauqa ila liqa'ika fi ghairi barra'in mubirra Allah ina roƙonka ka bani shauki bege zuwa haɗuwa da kai ba tare da cuta mai cutarwa ba Allah ka sa na rinka fatan haɗuwa da kai ba dan ina wani ciwo da yake cutar da ni ba a'a mutum kawai yana so ya haɗa da Allah madaukakin sarki ta yaya ta aiki na gari aiki na gari shi yake sa mutum yana so ya haɗa da Allah madaukakin sarki ban kana yarju liqa a rabbihi sai Allah ce ne fal ya'mal amalan salihan wanda duk yake fata ya haɗu da Allah madaukakin sarki lami lafiya ya aikata aiki na gari to lokacin da bawa yake aikata aiki na gari shi kansa zai gamsu da cewa insha Allah ta'ala yana wa kansa kyakkyawan fata a wajen Allah madaukakin sarki to ba wai sai wata cuta ta same ka ka kusa mutuwa ka rinka ji kana son kana son mutuwa ba a'a lafiya ka kalau ka rinka jin kana fata haɗuwa da Allah madaukakin sarki wala fitnatun mubilla ba ko ta fitina ce mai fatarwa da ta same ka ba Allahumma zayyinna bi zinatil imani Allah ka kawata mu kai mana ado da ado na imani waja'alna hudatan muhtadina ka sanya mu shiryayyu masu kuma shiryawa Allah maɗaukan sarki ya samu a cikin waɗannan abubuwa gaba ɗaya kuma wani addu'a ce da take ta ƙunshi abubuwa da yawa ya kamata yan uwa mu samu mu zauna mu ɓata lokaci mu haddace ta dan bar makaranta ta a cikin sallolin irin waɗannan addu'o'i suna da halala da fa'idodi kwarai da gaske masu yawa a cikin wanda yawan su zai haramta wasu da yawa daga cikin mu samun abin da yake cikin su amma dai yadda kake haddace wasu abubuwa marasa amfani ka zauna ka haddace ta ita yanzu dalibai da suke karatu a makarantar boko wani sai zo na haddace hand out uku yana so yana so ci jaraba ba haka bane turanci ne kawai labari ne magana ce ta wani sai gana ta da cewa to ya kuma kada ce magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kaga ko shafi ɗaya bata ko ba dan layika ne ba su da yawa in ka zauna cikin minti kaza ka haddace ta zanna a lokacin nan har abada in Allah ya yarda Allah ya samu dace anan zamu dakata insha Allah ta'ala gobe sai mu karasa sarwa ido da suka rage cikin yarda Allah abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته